الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ashirin da takwas ga da ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya muwafaka da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu na al'ajin rumiya ala tariki su'ali wal jawabi ma'al irabi a darasinmu na goma da za mu tashi shafi na arba'in idan ba a manta ba mun yi bayani akan annawasibu da kuma aljawazib nawasibul fi'l al-mudari da kuma jawazimul fi'l al-mudari to shine malam ya ambaci wasu daga cikin amsila misalai to bisa ga al'adarsa yakan zo ya yi li'irabin su to shi ne malam zai yi a yanzu malam ce i'irabun ko kuma i'irabu lamma ya zo azab alam uhsin ila zaidin alam ma ta kharuj liyunfik zu sa'atin min sa'ati har zuwa ƙarshe bala ya ce lamma ya zo ƙul azaba ai ba su riga sun ɗanɗani azabar ba amma fa tana nan tafi to lamma harfu na hayin wa jazmin ita lamma daga cikin aikinta tana hani sannan kuma tana jazma eh to madadin ya ce na fiyin sayarsa na hain yana yiwa kuskure ne na na matsaba'a amma harfu na fiyin ne korewa take yi ba hani ba eh harfu na fiyin sai a gyara shi harafi ne na korewa wa jazmin da kuma jazma ga fi'ili mubari'i to akwai na uku shine bai ambata ba wata waƙo'in kuma tana nuni kan cewa abin bai faru ba amma fa ana zaton faruwarsa nan gaba shine tawakko aiki uku take yi tana korewa tana jazama sannan tana nuni kan tawakko'in abin da aka ce bai faru ba zai faru nan gaba kenan lamma ya zuƙul azab a lokacin magana ba su ɗanɗane azaban ba amma fa akwai yiwuwar za su ɗanɗane ta nan gaba shi ne tawakwayi to mabniyun ko alami mabniyun ala sukuni lamma mabniyun ala sukuni ya zuƙu فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون تشي يذوق فعل مضارع أما سجزم دلما علامة جزم السا حذف النون أن شافي مس نون لأنه من الأمثال الخمسة سبب أصل سيذوقون أكوي نون تشافي ونن نون saboda lamma ne walwawu to wawul jama'a ɗin da ke cikin ƙuɗin nan damiru jama'atin zukuri damiri ne na maza masu yawa fa'ilun shine matsayin fa'ili wal azaba sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi لأنه مفرد وهو صحيح الآخر إيه. sai ka ce wali jumlatu fi'iliyatun la mahalla laha min al-i'rabi ita jumlar lamma ya zuƙul azaba tunda ta fara da fi'ili ya zuƙu lamma harafi ne ba a la'akari da shi alam uhsin ila zaidin a ban kyautata ma zaidu ba ban yi ihsani zuwa ga zaidu ba to alam a ɗin nan sai an ware ta daban sai ka ce a ɗin nan alhamzatu ma'ana hamzatu listifhami hamza ce ta neman fahimta ta neman bayani lirabin ta daban babniyun alal fathi lam sai ka ce harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin ita ma aiki uku take tana korewa sannan tana jazama ga fi'ili mudari sannan tana juyar da shi ta mayar da shi zuwa ga madi shi ne kalbi tunda in ka ce alam hussein ila zaidin ashe ban kyautata wa zaidu ba kaga kana magana abin da ya wuce a baya kenan to shi ne kalbin ai tunda asali shi fi'ili mudari'i ya dullu alal hal wal mustaqbal shine asalinsa shine asalinsa to uhsin daga ahsana ne ahsana yuhsinu ihsanan uhsinu fi'lun mudari'un majzumun bilam fi'ili ne mudari'i wanda an ɗaure shi da lam wa fihi dhamirun mustatirun a cikinsa akwai damiri wakilin suna mustatirun wanda yake ɓoyayye wujuban kuma wajibi ne ya zama ɓoyayye taƙadiruhu yadda za a ƙaddara damirin ana kenan alam uhsin ana ila zaidin ni ban kyautatawa zuwa ban yi ihsani zuwa ga zaidu ba to ana ɗin nan shine fa'ilun shine fa'ili ga Uhsin, wa ila harfu jarrin ita kuma ila harafin jarra ce, muta'alliqun bi Uhsin, tara ta yi ne da Uhsin. E, tana ta'alluki, tana da alaƙa da Uhsin. Zaidin shi ne majrurun. بإلى وعلامة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ألم ما تخرج ألم ما تخرج شنبك فتبة تؤاد إن سيكتي همزة الاستفهام مبني على الفتح ولما حرف جزم ونفي وتوقع مبني على السكون تخرج فعل مضارع مجزوم بألما كو بلما إيه وعلامة جزمه السكون wa fa'iluhu damirun shi ma fa'ilinsa wakilin suna ne mustatirun wanda yake ɓoyayye fihi a cikin fi'ilin wujuban kuma dole ne a ɓoye shi taƙadiruhu yadda za a ƙaddara shi anta alam takharuj anta ashe baka fita ba eh kina akwai yiwuwar ya fita kaga saɓanin lam inda cewa ya lam ta kharuj to ba lalle ba ne bai fita ba kuma ba lalle ba ne ya fita liyun fiq zu sa'atin min sa'atihi eh zu sa'atin ma'abuci yalwa ta dukiya liyun fiq lalle ya ciyar ahalahu ai liyun fiq ahalahu zu sa'atin min sa'atihi sai aka ɓoye maf'ulun bihi zu sa'atin ma'abuci wadata liyun fik ahalahu ya ciyar da iyalansa min sa'atihi daga wannan yalwar tasa eh ko kuma ka kaddara man ya'ulu alaihi wanda yake ɗaukar ɗawainiyarsa liyun fik man ya'ulu alaihi lalle ya ciyar da wanda yake ɗaukar ɗawainiyarsa kaga iyali ya shiga da duk wasu waɗanda suke ƙarƙashinsa to sai zama ba a ambaci maf'uli ɗin ba malamai suka ce saboda hikimar ɓoye shi saboda ciyarwar ta zama amma kada ta taƙaita ga iya waɗanda suke da alaƙa da shi duk wani ma mabuƙaci in kana da yalwa ka taimaka masa ahalinka ne ko ba ahalinka ba ne ta'ulu alaihi amlam kai ke ɗaukar ɗawainiyarsa ko ba kai ke amma inda an ce liyun fik ahalahu to kaga wani banda iyalin shi kowa bai taimaka ma da ka zo mai da bukata sai ya ce to ai liyun fik ahalahu an gaci kai ba ka ciki lasta min ahali to kaga balaga ta qur'ani to li din nan allamu lil amri ita ake kira da lamul amri eh saboda ya anka shigar da ita ga fi'ili mudari'i to takan juyar da shi ya zama yana da ɗauke da umarni tunda kaga wannan umarni ne mabniyun alal kasri yunfiq fi'ilun mudari'un majzumun bilamil amri kenan fi'ili ne mudari'i an ɗaure shi an masa jazama da lamul amri wazo zuɗin nan ma'anarta sahibu min af'alil khamsa ko min asma'is sitta min al-asma'is sitta fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu min al-asma'il khamsa aw sitta to kuma al-asma'ul khamsa ko sitta a bayanin su ya gabata a baya turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammi sannan wazu mudafun an yi idafarta ko gami sa'atin sa'atin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi alkasara li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri was-sa'atu to abinda ake kira da as-sa'atu a lugha shine ittisa'ul hali war rizqi shi ne halin mutum ya yalwatu haka arzikinsa kuma ya yalwatu to wannan shi ake kira da sa'a kaga kenan wanda yake ba zu sa'atin ba ne to shi ba zai ciyar ba kenan tunda an ce limin fik zu sa'atin min sa'ati sai Allah ya ce wani zai iya fahimta haka sai Allah ya ce wa man kudira alaihi waliyin fiƙ mimma yawa kenan rashi rashi ba dalili ba ne da za ka ce ba za ka kawo ma iyalinka abinci ba don wasu na dogara ga wannan to ai na haita ban samu zan kawo babu ne ba dalili ba ne za ta iya kai ka kotu kuma alkali ya hukunta ka ta fuskar in baka kawo abinci ba ya kashe ma wuri talauci wannan kai ta shafa a ba ita ba su iyali da mata da 'ya'ya dole ne ka ba su abinci don hanyar da za ka bi kai ka sani to shi yasa Allah ya wannan da inda ba a faɗa wannan ma wani zai ce to ai tun da bai da shi kenan sai a bari sai san da ya samu kaga a kwana ɗaya biyu uku hudu a yi sati babu abinci da an tambaye sai ce ai bai samu ba sai Allah ya ce wa man kudura wanda ma an ka kuntata ma arzikinsa ma'ana ba a yalwata masa ba to ya ciyar da abin da Allah ya bashi komi karancinsa kenan wanda ya nuna zai yi wahala a samu mutum wai shi komi Allah bai bashi ba wannan ba zai yi ba eh duk sun shiga ciki abinda suka samu na kwadugo sai su kawo eh eh illa su iyalan ba za su ce to dole kaza za a kawo ba a gwargwadon abinda suka samu sai a haƙura da shi shi kuma wanda yake da yalwa sai ya dan buɗa Eh, kare Allah ya buɗa ma kuma ka zo kana kana takaitawa Eh, abinda ya kamata a kashe dubu goma sai ka ce kai dubu biyar za a kashe ba ai ana cikin yanayi to kai baka ciki ai ka zo suna dogara ga wannan ai cikin yanayi ake yanzu sai an yi a hankali waye waye dole sai mutum ya rage abubuwa to ai wannan wanda bai da ake magana kai baka cikin yanayi ai eh to don rashin fahimtar addini ne ana ɗora nusus ba a mahallinsu ba li yaqdi alaina rabbuka to allamu liddu'ai nan lamun du'ai ake kiranta ba lamul amri ba don ba a ba mala'ika umarni to in ka ce lamul amri sai ya zamo kenan kamar suna ba mala'iku umarni ne kuma ba haka ba ne addu'a suke yi liya ƙadu alaina rabbuka to wannan kenan in kuma mun ɗauka ma'a'as maganar tana fuskantar ubangiji ne kai tsaye kaga hawa yau dai lamar du'a ce da mala'ika ko shi rabu ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a ba su umarni sai dai addu'a to kamar ka ce rabbuka ubangijin ga kai mala'ika liya ƙadu alaina muna addu'a ya hukunta mutuwa a kanmu to lamar du'a'i kenan ma'ana addu'a suke yi daga ubangiji wa ya qadi fi'lun mudari'un majzumun bi hasfil ya'i fi'li ne mudari'i bi lamid du'a'i ko alamar jazma sa shine shafe ya'un min akhirih daga ƙarshen sa da asalin sa ya qadi li ya qadi shine asalin sa to tun daga alamun tazo wadda asalin salamul amri ce amma saboda ladabi sai dai a ce lamul du'a'i tun da khidabin yana koma zuwa ga Allah bawa kuma bai ba Allah umarni wa alaina jarun wa majrurun jarun wa majrurun asalin sa ala ne to sai aka hada shi da nunun wadda take nuni akan jama'a bamiri ne to wa'ala muta'alliqun bi yaqdi ita ala din nan da aka ce alaina ta ratayu da yaqdi yaqdi alaina rabbuk rabbu fa'ilu fa'ili ne na yaqdi wa huwa mudafun abin wa abin jinginawa ne wal kafu damirun muttasilun kafun din nan damiri ne muttasili مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر لا تخف كركج صورو لا حرف نهي جازم كو جازم ita laɗin nan harafi ce ta hani jazimun kuma tana yin jazama harfu na hayin jazimun harafi ne na hani kuma mai yin jazama ga fi'ili mudari wata khaf فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تند أصل لا تخف أنت كي كركج صورو كركج صورو إيه ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا إيه asalinsa ya rabbana la tu'akhizna akwai harfin nida shafe shi an kai ya ubangijinmu karka rike mu da abin da muka manta ko muka yi kuskure to la sai ka ce harfu du'a'in shi yasa ya ce du'a'iyatun harafi ne na addu'a karka ce na hani tun da maganar tana komawa zuwa ga Allah muka ga bawa bai hana Allah sai dai Allah ya hana bawansa ko to to akhiz bai lirabin sa ba sai ka ce fi'ilun mubari'un majzumun bila bila du'a'i wa alamatu jazmihi ko as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wato yana koma zuwa ga Allah na damirul fa'ilina mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi in yaqum zaidun yaqum amrun in dai aka samu zaidu ya tsayu to amru kuma zai tsayu to kaga fa in in dinna harfu sharɗin harafi ne na sharadi ya jizimu fi'ilai ne yana yin jazma ga fi'ilai guda biyu mudari'ai yaqum majzumun abin wa jazma ne li'annahu fi'lu sharti saboda fi'ili ne na sharadi wa zaidun fa'iluhu zaidu shine fa'ilinsa wa yaqum yaqum shi kuma na biyu majzumun abin wa jazma ne jawabu shar amsa ne ga shi wancan sharadi in zaidu ya tsayu to yaqum amru eh kaga kenan in zaidu bai tsaye ba amru shi ma ba zai tsaye ba in ya tsaye ya tsaye wa amrun fa'iluhu amru shine fa'ilinsa ma taf'al af'al eh matukar ka aikata zan aikata ma ismu sharɗin suna ne na sharadi yajzimu fi'ilaini shi ma yana yin jazma ga fi'ilai guda biyu wa huwa mabniyun ala sukuni an gina shi akan sukuni fi mahalli nasbin a mahallin nasba li'annahu maf'ulun bihi saboda maf'ulun bihi ne taf'alu shi kuma taf'alu don asalin zancen taf'al taf'al ma shine asali duk abin da za ka aikata af'al ni ma zan aikata sai shi yasa ya ce maka fi mahalli nasbin maɗin nan tana mahallin nasba ne da annahu maf'ulun bihi muqaddam taf'al fi'ilun mudari'un majzumun fi'ili ne mudari abin wa jazma shine fi'ilu shar'i shine fi'ilin shar'i in ya samu to wanda ya biyo bayansa shi ma zai samu wa fa'iluhu damirun mustatirun fa'ilinsa zamiri ne wanda yake ɓoyayye fihi a cikinsa ta ƙadiruhu anta kai an gane ko? ma taf'al anta af'al wa af'al majzumun shi ma abin wa jazma ne li'annahu jawabu sharti saboda amsa ne ga wancan sharaɗin da ya gabata وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا fa'ilinsa zamiri ne wanda yake mai ɓoyuwa fihe a cikin fi'ilin wujuban kuma dole a ɓoye shi tun da na mai magana ne dama zamiri na mai magana ko na abokin magana to wajibi ne a ɓoye su amma in ya zamo na ga'ibai to wannan su halatta ne a bayyana su wata ƙulu fi man fi ƙaulika za ka faɗa a cikin man a zancenka man ya dukul adukul ma'ahu duk wanda ya shiga gida ko ɗaki zan shiga tare da shi to man sai ka ce ismu sharɗin mubtada'un mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in man ɗin nan mubtada ce saboda suna ce ba harafi ba ce shi yasa ya ce maka ismu sharɗin ismu sharɗin an gane an gina ta akan sukuni fi mahallin rafin wa kazalika mahama haka ita ma mahama in ka ce mahama ya dukhul adkhul ita ma mahama ismu sharɗin ce mabni ala sukuni fi mahallin rafin mubtada kamar yadda man ta zama mubtada to izma ya kum zaidun ya kum amrun in dai zaidu ya tsayu amru zai tsayu izma ismu sharɗin ita ma suna ne na sharaɗi mabniyun ala sukun ya jizimu fi'ilai ne yana yin jazma ga fi'ilai guda biyu mabniyun ala sukuni abin ginawa ne akan sukunin fi mahalli nasbin ta zo a mahallin nasba ne ala zarafiya bisa ga zarafi kamar ka ce yaqum zaidun izma yaqum amrun duk mahallin da zaidu ya zauna to amru ma zai zauna to kaga izma a nan ta zamo fi mahalli nasibin kenan kuma tufidu zarafiya tunda tana ishara zuwa ga inda zaidu ya zauna mun ɗauka zarfiya ce ta bagire kuma za mu iya ɗauka zarfiya ce ta lokaci duk lokacin da zaidu ya zauna ya tsayu to amru ma shi ma zai tsayu wa huwa muta'alliqun bi yaqum asani kuma ya izma din tana ratayuwa da yaqum na biyu shine yaqum amrun mm. to wannan kenan to sai ya ce ayya ayya tadrib ayyan tadrib adrib in dai ka buga zan buga to ayyan ɗin nan ismu sharɗin suna ne na sharaɗi ya jizimu fi'ilai ne yana yin jazama ga fi'ilai guda biyu wa huwa maf'ulun bihi kuma maf'ulun bihi ne yana matsayin maf'ulun bihi muqaddam li adrib kamar ka ce a tadrib ayyan ko kuma tadrib ayyan adrib duk wanda ka buga inda ka buge wani to sai na buge shi mata ta'kul akul inda ka ci zanci mata ismu shartin yajzimu fi'lain mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ala zarfiyyati zamaniyya az-zamaniyati muta'alliqun bi akul to ma mata ta'akul akul kamar ka ce ta'akul mata akul eh kowane lokaci in ka ce nima zan ci to mata ɗin nan takan ratayu da na biyun akul jawabin sharti kenan ayyana ma ta'adil a'adil ne kai adalci zan yi ayyana ismu sharɗin suna ne na sharaɗi ya jizimu fi'ilai ne na jazma ga fi'ili guda biyu mabniyin alal fatahi an gina ta akan fataha fi mahallin nasbin ita ma a mahallin nasba take alal zarafiya alal zarafiyatil makaniya kuma tana fa'idantar da zarafi na bagiri ma'ana duk bagiren da ka yi adalci zan yi adalci ne ma muta'alliqun bi a'adil tana ratayuwa da a'adil wa ma za'ida ma da aka ce ma ta'adil an ƙara ta ne saboda ƙarfafa zance ba haɗe take da ayyana ba ayyana daban ma daban kama an ce ayyana ta'adil a'adil wa aina ma tanzil anzil duk inda ka sauka zan sauka to aina sai ka ware ta daban ismu shartin mabniyun alal fatahi fi mahalli nasbin ala zarfiyatil makaniya muta'alliqun bi anzil nabiyun kenan tama tana ratayuwa da anzil wa anna fil misali to haka anna idan ka sata a misali ka ce anna tanzil anzil to anna sai ta zamo ismu shartin ya jizimu fi'ilaini mabniyin ala sukuni fi mahalli nasbin ala zarafiyatil makaniya muta'alliqun bi tarba anna tarba hmm? anna tanja anna tajhad tarba anna tajhad in dai ka yi ƙoƙari duk lokacin da ka yi ƙoƙari tarba to za ka ci riba wa haithu ma mun gan shi to haka ita ma haithu ma ita ma ismu sharɗin ce mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu zarfu makanin muta'alliqun bi yaqdir me ya kawo a haisu ma wani misali ya kawo ya kawo misalin ta a baya kun manta haisu ma eh a eh haisu ma ba ku tuna ba kuma ba ku gani ba har da duba ba gani ba yanzu na'am Hmm? yuqaddir laka Allahu najahan ya kawo shi ai to haisu ma duk lokacin da kaga wancan anna tastaƙim ya kawo ba ta jihad ba anna tastaƙim duk inda ka daidaita to zaka ci riba to haka haisu ma tastaƙim duk lokacin da wato ka daidaita yuƙaddir laka Allahu na ja Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙaddara maka cin nasara inda ka ji tsoron Allah ka yi istiƙama akan abin da Allah ya ɗora ka akai to duk abin da ka tunkara sai ka samu cin nasara a kansa to shine ya ce maka haisu ma ɗin nan ismu sharɗin ce mabniyin alabbanmi tunda asalin ta haisu ne haisu maɗin nan za'ida ce eh la mahallalaha li'annahu fi mahallin nasbin ta zo a mahallin nasba li'annahu zarfu makanin saboda zarafi ne na bagiri tana fa'idantar da bagiri eh haisu ma tastaki ma'ana duk bagirin da ka ji tsoron Allah ka daidaita to yuqaddir laka Allahu najahan Allah zai kaddara maka cin nasara to shi haisu ma din nan yana ta'alluki ga yuqaddir eh ba ya kadir ba kuskure ne yuqaddir wa ma za'idatun wa ma za'idatun ma din nan za'ida ce to haka kaifa ma tajlis ajlis kaifa ma ɗin nan shi ma ismu sharɗin ne mabniyun alal fathi abinda aka gina ne an gina shi ne akan fataha fi mahallin nasbi a mahallin nasba alal haliyati kuma ya zo bisa ga bayanin hali ma'ana duk halin da ka zauna ni ma zan zauna wa ma za'ida ma ɗin nan za'ida ce wa ma'anahu alkaifiya ma'anar kaifa takan fa'idantar da kaifiya wato halin abu da yadda yake walhai'a da sifa walhala da yanayi ma'ana kaifa ma tajlis ajlis duk halin da ka zauna zan zauna wa in tusibka khasasatun fatahammali nisfu baiti sha'irin asalinsa rabin baiti ne na waƙe farkonsa istagni ma a gana ka rabbuka bilgina walhasasa shine talauci to istagni ma a gana ka rabbuka bilgina wa in tusibka khasasatun fata hammali ma'ana ka wadatu da abin da ubangijinka ya baka na wadata ko mi kankantarsa ka gode ma Allah sannan wa in tusibka khasasatun in talauci ya same ka to kar ka manta da wadatar da Allah ya baka a shekarun baya a kwanakin baya sai ka yi juriya fata hamuli ai fata fasbir ka yi haƙuri eh fata sabbar wato ka kallafa ma rayuwarka haƙuri to mahallin shahid wa iza dama an ce ita tana yin jazama ne a waƙe ba ta yin jazama wato a nasar to shi ne ce fa'iza ita iza ɗin nan zarfu zamanin ya ji zimu fi'ilai ne fi shi'iri tana yin jazama ga fi'ilai guda biyu amma a waƙe tusif fi'ilu sharti fi'ili ne na sharaɗi majzumun bi sukuni akhirihi abin wa jazma ne da ɗaure ƙarshensa wal kafu damirun muttasilun damiri ne muttasili mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin li'annahu maf'ulun bihi wa khasasatun ay faqrun ana nufin talauci fa'ilun tusib fa'ili ne ga tusib marfu'un abin wa raf'a ne bi dhammati zahirati ala akhirih tare da yi masa dhamma ta zahiri a ƙarshensa fatahammali alfa'u rabitatun li jawabi sharɗi an ɗaure ta ga wato ta mai ɗauri ce ga jawabi na sharaɗi ga jawabi na sharaɗi saboda ƙa'idar jawabi a suka ce ya zamo shi ma fi'ili mubari hmm? to amma kaga fatahammali fi'ilu amrin ne to tunda fi'ilu amrin ne kaga bai cika sharaɗin zama jawabi ba to shi yasa sai aka kawo masa fa'u hmm. don ta ƙarfafe shi ta ƙara ɗaure shi ya samu bayar da wato sharaɗin da ake bukata to sharaɗi ne jawabu sharɗi an ya kuna failin mubari'a amma in ya zama wani abu ba wannan ba to akan gwama yashi da rawabit kamar su fa'un da sauransu to shi yasa ya ce maka rabitatun li jawabi shar ma'a ma qablahu tana kulla tana daura daure alaka tsakanin abin da a gabaninsa na tusib wa wa'iza tusibka khasasatun wa tahammali fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa kusirati lamu lil kafiyati to wannan lamun da kaga an wa kasara an yi shi ne saboda kafiya asalin sa fatahammal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa ma'anahu isbir ma'anarsa ka yi juriya ka yi haƙuri wayarwa kuma ana ruwaito baitin da wani lafazin aidan shi ne fata jammali wadda ne fata hammali eh istagni ma a gana ka rabbuka bilgina wa iza tusibka khasasatun fata jammali madadin fata hammali to me ma'ana fata jammali biljim ai azhir azhir sabran jamilan hasana mana yi ƙoƙari ka yi haƙuri mai kyau a ga sa daga gare ka to wannan shine ƙarshen abin da ya faɗa nan za mu tsaya insha Allah wani darasi sai a shiga marfu'atul asma inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh